الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 28 ga watan al-muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma 27 ga watan tara shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
karkara ya bada ya haiko kaya da cewa wani dan uwana yana birni ya sai da min kaya ko dabba ko kaya wai dangane da hadisin da ya gabata a cikin darasinmu na bulugul mara hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda wanda ke cewa ya ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa la talaqqur rukban wala yabi hadirul libat za Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa kada ku taryi mahaya domin ku sayi kayan da suka zo da shi kamar yadda bayani ya gabata lafazin arrukuban jam'i ne na rakib rakib wato shine mahayi wanda ke lauto kaya in ma akan rakumi ko akan jaki ko abin da ya kama da haka domin ya kawo birni ya sayar to don haka sawa'an akan dabba ya lautu ko kuma a kafar shi ya zo wannan duka ya shiga karkashin hadisi shi ne ya ce la talakkur rukban maza Allah ya ce kada ku taryi mahaya domin sai kayan da suka zo da shi wanda wannan gaba tana tabbatar mana da haramcin tarye mutane su fita su tare baki da suke zauwa da kaya suke zauwa da abinci a tare ko ma wani kaya ne a tare a sai wannan haramun ne daga farkon inda yake haramta daga bakin kasuwa sai ku yi haƙuri har kaya su isa kasuwar da ake sayar da su in misali kasuwa ce ta abinci sai an isar da su wannan kasuwa ta abinci sannan in ya so ku je ku saya amma na ku fito daga kasuwa ko ku tsare bakin gari domin ku saye wannan kaya haramu ne shi ne ya ce la talakkur rukuban kar ku tarye wato mahaya domin saye kayan da suka zo da shi wanda illa a nan shi ne domin maslaha ta jama'a saboda duk lokacin da jama'a wasu za su fito su tare kaya to wannan akwai nau'i wanda yake na kuntatawa ga jama'a amfanin na ɗaiɗaiku ne ba na jama'a ba ne ba ita kuma ƙa'ida shari'a tana gabatar da maslaha ta jama'a akan maslaha ta ɗaiɗaiku sannan sai ya ce wala ya bi ihadirul libad kada wato dan birni ya sayar ma ba kauye kayan da ya zo da shi ko kuma ya wakilce shi a wajen saya masa kayan da yake nihin saya kamar yadda ya haramta dan birni idan ba kauye ya zo da kayan shi ba zai karba ba ya ce ajini na sayar maka da farashi wanda yake sama da yadda kai zaka iya sayarwa to haka in shi ba kauyen zai sayar zai sayi kaya bai ya halatta dan birni ya zame mushi wakili to shine dan uwa yake cewa ina matsayin shi kuma ba kauye da in ya noma kayansa da abin da ya kama da haka sai ya labta a mota ya turo ma wanda yake gari cewa ya sayar masa wannan ba laifi ba ne ba abin da bai ya halatta shi ba kauye in ya taso da kayan shi ya kawo an gane ko kai ka karba ka ce kai ne za ka sayar masa amma wannan yana can ƙauyensu shine takanas ya turo kayan shi domin a sayar masa akwai bambanci don haka wannan shi ba laifi ba ne in shi ne ya turo kayan shi cewa a sayar masa don daga cikin maganganun magabata wasu sun tafi akan cewa in shi ba ƙauyen shi ne ya nema cewa ka sayar masa suka ce a nan ba laifi illa kasancewar zahirin hadisin yana nuna haramci an gane ko idan shi ba ƙauyen in yasa saboda shi ba ƙauye in ya zo ba zama zai zo ya zo ne kawai ya sayar da kayan shi ya koma garinsu zai iya sayarwa da farashi wanda yake mai sauki amma a duk lokacin da shi dan birni zai amsa ya ce shi zai sayar masa kaga ana akwai kuntata ma jama'a amma in daga can ne takanas ya aiko maka kaya na cewa ka sayar masa shi yana ƙauyensu ta wannan ba matsala ba ne na'am a akan wanda ya aika kamar wanda ya tari kaya ya sayar kamar ban gane ba a ya tura yaran shi su je su tare su yana da shi da su duka sun yi tarayya a cikin laifi wani misali kamar ne kudi da zai ba yaran shi su fita su tare kaya su sayan mishi da shi da su gaba ɗaya suna da laifi su in shi bai sani ba sai su tabbatar masa cewa to shari'a fa bata yadda ba da cewa a tare kaya za mu je kasuwa yadda farashi yake a can za mu auna maka an gane ko in kuma kasancewar su su ne ba su sani ba to ya kamata shi ya sanar da su to na ba ku ne ba don ku tare ba ku je kasuwa inda ake sayarwa ku sayar amma in su sun sani shi ya sani to gabaɗe sun yi tarayya a cikin haramci kamar kaka shi ba kawai kamar sai ka ce mai to yanzu in da kai mu yi ciniki a nan wani za ka sai da mu yanzu in ko ƙari sai sai ka shiga wannan ai shi ne mawakilcin kenan ka zame masa dillali saboda ai galibi ba kuɗi ba ne zaka ɗauka ka bashi tun da kai farashi ne ka tambaya ka zama dillali ai tun da an tambayi ibn abbas me yake nihi da cewa ma qawluhu wa la yabi hadirul libadin qala ai la yakunu lahu sinsara kar ya zame masa dillali ai shine kar ya zame masa dillali tunda kai ca kai mishi a nawa nawa zai sayar maka kenan ya gaya maka kai kuma sai ka ɗauka ka je gari ka tsira kenan a matsayin dillali kake amma in ya kawo ne haka kawai ya sayar maka kai kuka yi ciniki da shi ka damƙa mushi kudin shi to wannan ya riga ya zama mallakar ka sai ka ɗauka duk inda kake so ka kai ka saida in kana so kana iya ajiyewa sai wani lokaci ka sayar amma na ya baka farashi kai ka kai kasuwa ka saida haramun ka zame masa dillali kenan
na'am inda aka bashi masara ta miliyan goma sai wani ce ya bashi shi ya bashi miliyan ya bashi masara shi bashi miliyan to kai me yake cewa na'am za a iya kare shi sai ya zo da biya ga yadda farashi ne in ya aminta da haka nan kuma a biya baya halatta a taryo shi kyale shi ake sai ya zo kasuwa ya ji yadda farashi yake in ya so sannan ka saya don haka shari'a ta ba shi ba ƙauyen dama in aka tare shi aka sayi kayan shi kafin ya iso kasuwa idan ya iso kasuwa ya ji farashi ya canza da yadda aka sayi kayan shi to yakan iya tada wannan ciniki ya dawo ya baka kudinka ya karbi kayan shi ya kai kasuwa ko ya saida kamar yadda ya zo a hadisin da ke bayan wannan hadisi kenan don haka a nan kana iya ce masa in an zo kasuwa in an ji yadda farashi yake to a aje min ni ina da bukatar saya in ya zo kasuwa kenan ya ji yadda farashi yake to ni ina da bukata wannan kana iya faɗa masa ba laifi ba ne amma na ka tare shi bai ya halatta na me ke cewa kamar sun yi aka ba shi kwantara ta miliyan goma eh, sai wani ya ce kawo in baka miliyan
shi ya sayi wannan kwangilan wai misali takardu ne aka baka na kwangila kwangila ce ta miliyan goma an gane ko an rubuta takarda ce in kayi wannan aiki miliyan goma ne aiki ne na miliyan goma wani sai ya ce to zai sayi wannan aiki naka a matsayin miliyan biyar ko zai sayi shi a miliyan biyu in ya so shi ya je ya yi aiki in ya yi shi a biya shi ba laifi tunda a nan kasancewar kai kai ne aka ba aiki kenan kai kuma za ka iya sayarwa kenan takardun wannan aikin su ne ka sayar mushi an gane ko ba aikin ba ne ka sayar takardun wannan aikin su ne aka yi ciniki kenan kimar takardar ita ce ka sayar masa kenan in ya so shi ya je ya aiki in ya yi aiki a ba shi kudin shi in bai yi aiki ba takardu sun lalace hannun shi ya dawa asara tunda kai a nan takardun ne ka saya na kwangila su ne ka ka sayar mishi kwarai shi wannan ba matsala ba ne amma na maganar cewa a zo a yi aiki na cewa in an yi za a baka kaso kaza to wannan shine in dai ba tsaya ba aka yi aka dandance aka yi ka'ida ta shari'a to akwai haramci a ciki ni na samo aiki ban ni da kuɗi in zo in ce to kai kawo miliyan goma za mu je mu yi aiki in aka yi aiki kenan za mu raba riba to a nan yadda na san da riba dole in san da asara in aka yi wannan aiki ba a samu kuɗi ba yanda za ka ɗau asara ni ma zan ɗau asara amma in riba kaɗai na sani to wannan kuma bai halatta ba kenan in ramcen kuɗi kawai zan baka kashe ka yi aiki in baka ramce kashe ka yi aiki kuma ba tare da wani sharaɗi in ka gama aiki ka dawo mu da kuɗi na in ka mu wani ihsani fa lillahi alhamd in ka ɗau wani abu ka bani saboda Allah wannan ba laifi bane ina iya karba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna da cikin kitabul jihad mun tsaya ƙarshen babi na sha uku wanda babi na sha uku na bayani game da aiki na gari wato ya gabaci jihadi an gane ko kafin yaƙi ya kamata mominai su gabatar ma kansu wani aiki na gari domin wannan aiki na gari ya zame musu tsani a gun Allah subhanahu wa ta'ala domin samun galaba akan makiya domin nau'i ne daga cikin nau'ika wanda yake na tawassuli gabatar da aiki na gari kafin wani abu da mutum yake nufin aikatawa ko kuma wani abu da mutum yake nema abun Allah tunda su mayaka mi suke nema nasara akan abokan gaba shi ko aiki na gari tsani ne ko mu ce wasila ce wadda take sa Allah ya karba ma bawa wato addu'o'insa da duk wasu biyan bukatunsa shine anan yace babun sai yace amalun salihun qabla al-qitali wato aiki na gari wato ya gabaci wato yaƙi shi ne malam sai ya zo da athar na abu darda allah ya ƙara masa yadda yake cewa innama tuqatiluna bi a'malikum kusan da cewa kadai wato kuna yaƙar abokan gaba ku samu galaba a kansu bi a'malikum a sababin ayyukanku na ƙwarai da kuke aikatawa kamar yadda ya zo a wata riwaya faɗa ne yake cewa ayyuhan nas amalun salihun qabla al-ghazwi fa inna ma tuqatiluna bi a'malikum Abu Darda yace ya ku jama'a wato aiki na gari wato ya gabaci yaki domin ku san da cewa kadai wato kuna yakar abokan gaba ku samu galaba a kansu a sababin ayyukanku na kwarai da kuke aikatawa shine malam sai ya zo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul saf ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus ubangiji ta'ala yake cewa ya ku muminai dan me kuke fadar abinda ba ku aikatawa fadar abinda ba ku aikatawa ya girmama a matsayin ki da kyama abun Allah ko kuma ya girmama ga ukuba abun Allah subhanahu wata'ala an da abin da ke bayan tafi tawilil masdar kenan ita ce fa'il na kabura kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alu an ta ƙulu ma la ta fa'alu, ai, ƙaulu ma la ta fa'alu, faɗar abin da ba kwa aikatawa ya girmama wato gaki da ƙyama abun Allah. Sai ce, Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa, lalle Ubangiji ta'ala na ƙaunar bayansa waɗanda suke yaƙi domin ɗaukaka addininsa, saffan halin suna masu sahu-sahu. ka annahum bunyanun marsus ka ce wani gini ne wanda yake abin likawa junansa da juna ma'ana yadda suke daidaita sahunsa a fagen daga wannan aya malam ya zo da ita domin kasancewar wato ya kamata kafin a fita jihadi wato a samu gaskiyar niyya an gane ko don kar ya zaman to faɗarka kawai ta tsaya ne a baka ba tare da ta isa zuciya ba a samu gaskiyar niyya kamar yadda can Allah yake zargin waɗanda suke cewa laula nuzilat sura fa iza unzilat suratun muhkamatun wa zukira fi hal kitabu ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nadara al-maghshi alayhi min al-maut fa awla lahum ta'atun wa qawlun ma'ruf ko kuma a nan kasancewar al'amalin salih kenan shine sahu-sahu da suke daidaitawa a fagen daga wanda wannan aiki ne wanda yake nazari shi ne malam sai ya zo da hadisin albara ibn azib Allah ya kara masa yadda yake cewa wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shine amr ibn sabit al-ansari Allah ya kara masa yadda muqanna'un bil hadidi wato ya rufe kansa wato da bakin karfi lafazin muqanna an ciro shi ne daga alkina alkina wato ita ce kenan hular kwano wanda mayaki yake sakawa a kansa domin kare kansa game da makamin abokin gaba kenan muqanna ya sanya hula an gane ko bil hadidi wadda take ta bakin karfe shine yace muqanna'un ma'ana ya rufe kansa bil hadid da bakin karfe a dunkule sai ka ce yana sanye da hular kwano fa qala ya rasulullah sai ya ce ya manzon Allah uqatilu aw uslim ya manzon Allah ya kar makiyanka zan yi a farko in an gama in musulunta aw uslim ko kuma musuluntar zan gabatar qala sai manzon Allah ya ce masa aslim musulunta a farko sun makatil sannan kuma ka yaƙi abokan gaba wanda kasancewar wannan an fito ne yakin uhudu shi bai fita ba a lokacin nan bai musulunta ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suna uhudu yaga cewa zaman mi zai yi Allah ya jefa hasken imani a zuciyarsa a lokacin nan ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uhudu shine ma wasu suka tare shi suke ce masa ka zo ne don nuna fushi an taba Allah an taba manzansa ko kuma ka zo ne domin tausaya ma danginka domin ka kama musu yaki ya ce a na zo ne kawai don nuna fushi an taba Allah an taba manzansa shi ne maza Allah sai yake ce masa ya ce maza Allah ya ce masa a musulunta za ka yi bayan ka musulunta sannan kuma ka yi yaki don haka a nan in mutum ya zo ya ce mana yana so ya musulunta farko ba za a umarce shi da wani aiki na cewa ya yi sallah ko ya fitar da zakka ko ya yi kaza a farko sai ya musulunta ya yi kalimatu shahada in ya so daga baya a umarce shi da duk wasu ayyuka fa aslam a lokacin nan ya musulunta sun maƙatala sannan sai ya ci gaba da yaƙar abokan gaba fa kutila aka kashe shi ya samu shahada faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa ya ce amila ƙalilan ya ce wannan bawan Allah ya aikata aiki ɗan kaɗan an gane ko a nan an shahi kenan man'ut sai aka wanzar da anna'at kenan amila amalan ƙalilan ya aikata aiki ɗan kaɗan wa ujira kasiran amma sai aka ba shi lada mai yawa ga ya kai tsaye kalimatu shahada ce kadai ya yi ba tare da ya aikata wani aiki na ibada bayan ta kawai in banda wannan jihadi kuma kai tsaye Allah ya karbi rayuwarsa kuma aka kai shi aljanna shine yace wa ujira kasira aka ba shi lada wato mai yawa kamar yadda bayani ya gabata Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda shi yana yakan faɗa ga almajiransa ya ce ku bani labarin wato mutumin da ya shiga aljanna akhbiruni ar-rajulin dakhala aljannata lam yusalli salatan ku bani labarin mutumin da ya shiga aljanna wanda da dai bai taba yin sallah ba in sun kasa faɗa sai ce musu shine amr ibn sabit don haka a takaice wannan hadisi yana dai daga cikin hadisan da suke nuna fadla ta jihadi زام تاشي بابي نغبا قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب باب من أتى باب من أتاه سهم ضرب فقتله قال حدثنا محمد بن عبد الله هو الزهري قال حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد قال حدثنا شيبان عن قتادة وابن دعامة السدوسي البصري قال حدثنا أنس بن مالك هو الأنصاري رضي الله عنه أن أم الربيع بنت, بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncin mutumin da wato makauniyar kibiya ta zo ta kafin masa faƙatalahu wannan kibiya wato ta kashe shi makauniyar kibiya ita ce wadda ba a san ba ta inda ta fito ko kuma ba a san ba wanda ya halbota takan iya yiwa a ga kibiya ta zo an san ta fuskar da ta fito amma ba a san ba a cikin jama'a wani ne ya halbota ko kuma kawai a ga kibiya ta kahun ma mutum amma a rasa ta ina ta fito ta gabas ta fito ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa to shine suke cewa malaman loga idan aka ce sahamun garbun sahamun garbun kenan anan ra'un an mata sukun sannan kuma ba'un kin an mata tanwin sahamun garbun to in aka ce samun garbun suka ce ita ce kibiyar da wato ita ce kenan kibiyar da ba a san wato ba a san ba wanda ya wannan ba a san ba ta inda ta fito an gane ko in suka ce samun garbun kenan kibiyar da ba a san ba ta inda ta fito ta kudu ta fito ko ta arewa ko ta gabas ko ta yamma amma in aka ce sahamun sahamu gharabin sahamu gharabi aka ma ra'un kin kenan fatha an gane ku sai zamanto gharab kenan mudafun ne akan wato saham shi kuma kibiyar da an san ta inda ta fito amma ba a san ba wane ne ya halgota mun san cewa kibiyar nan ta gabas ta fito to amma wane ne ya halgota kenan shine a logas amana malaman logas suke cewa ake fada sahamu gharabi sahamu gharabi kenan saham kin mimun kin ba za ka mata tanwini ba kenan sai ya zamanto mudaf gharabi sai ya zamanto mudafun ilayhi ra'un kin kenan sai kai mata fatha to shine anan malam ya zo mana da hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda yake cewa anna ummar rubayyi bintal bara wa hiya ummu harisa ta bin suraka wato lalle ummar rubayyi diyar albara wadda ita ce uwar harisa ibn suraka ta zo goma zan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kasancewar wannan lafazi na cewa ummar rubayyi wato wannan kuskure ne kuskure ne yanda ya zo a riwaya annan rubayye kenan bintan nadir rubayye bintan nadir ita ce amma ta anas dan malik allah ya kara masa yadda wanda hadisi ya gabata kenan cewa an anna umar rubayye wannan kuskure ne kenan yanda yake daidai kin riwaya kenan annan rubayye annan rubayye bintan nadri annan rubayye bintan nadri kenan wahiya ummu harisa ta bin suraka amma kalimar wahiya ummu harisa ta bin bin suraka wannan shi daidai ne shi ne ya ce anna ummar rubayye kenan yadda yake daidai annan rubayye bintan nadri ba bintal bara ba wato lalle rubai wato diyan nadir wadda ita ce mahaifiyar harifa ibn suraka Allah ya yadda da su ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalat sai ta ce ya nabi Allah ya annabin Allah ala tuhaddithuni an harisa yanzu ba za ka ban labari game da ɗana harisa wa kana kutila yawma badrin asabahu sahamun garbun an kashe shi a ranar yakin badr kibiya wadda ba a san ta inda ta fito ba wato ta kafin masa lokacin nan ya zo wato mashaya ma'ana tauki zai kulhi ruwa kawai shi daga can wani arne wato sai ya sande shi sai halbo masa kibiya kawai sai ganin shi aka yi ya faɗi amma ba a san ba ta ina wannan kibiya ta fito ganin shi aka yi a mace to shi ne mahaifiyar shi kenan rubayye bintun nadir ta zo gumman zan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an gama yakin badar ta ce alatu hadisu ne an harisa ta ce ya manzan Allah yanzu ba za ka bani labari game da halin ɗana harisa yaya yake ciki wa kana kutila yawma badr an kashe shi a ranar yakin badr asabahu sahmun garbun kibiya wadda ba a san ta inda ta fito ita ce ta same shi fa in kana fil janna tace in har ya kasance yana aljanna tace sabartu tace zan dau hakuri in jimre komai ba zan yi ba na kuka an gane ko ba tana nuna cewa in ba a aljanna ba yake a hayaniya za ta yi abinda take nihi in a aljanna take a aljanna yake tace sabartu zan dau hakuri zan jure komai ba zan yi wani kuka wa in kana gaira zalika tace in ko ba a aljanna ba yake tace ijtahattu alaihi fil buka tace zan yi kokari zan kai matuka game da yi masa kuka wanda wannan ya kasance ne kafin Allah ya haramtar da kukan makoki akan harshen manzansa an gane ku saboda shi kukan makoki wanda yake na ɗaukaka murya an haramta shi ne bayan yakin uhudu shi kuma wannan a lokacin bayan an gama yakin badar ne ta zo take tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka shi ne a nan ta ce masa wa in kana gaira zalika in ku ba a aljanna ba yake ijtahattu alaihi fil buka wato zan yi kokari in kai matuka wato game da yi masa kuka wanda shi kuka wato ɗabi'a ce al'ada ce ta jahiliya kafin musulunci idan mutum Allah ya masa rasuwa za a yi masa kuka kuka wanda yake ya kai matuƙa tare da ambata duk wasu kyawawan halayensu da kyawawan ɗabi'unsa da duk wasu abubuwa na alkhairi da ya aikata shi ne ake kiran shi kenan anna'ayu to shine anan take cewa wa in kana gaira zalika in ko ba a aljanna be yake ijtahattu alaihi fil buka tace zan yi kokari zan kai matuka game da yi masa kuka ya zo a wata riwaya ijtahattu alaihi fil du'a sai dai bai tabbata ba iya abin da ya tabbata kenan ijtahattu alaihi fil buka zan yi kai matuka game da yi masa kuka qala sai manzo Allah yake cewa ya umma harisa ya ce ya ke mahaifiyar harisa maza Allah ya ce inna ha jinanun filjanna ya ce ba aljanna ɗaya ba ce ba aljannoni ne da dama a cikin aljannar wanda lafazin janna shine gona lambu wanda komai dangi na itace babu abin da babu kuma irin lambun da rana ma ba ta hudowa a cikinsa sai inuwa kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa inna balawnahum kama balawna ashabal jannati kenan aljanna ita ce gona wadda ta kai matuƙa kenan wadda duk wani dangi na 'ya'yan itace akwai a cikin ta karshen ni'ima kenan shine yace inna ha jinanun fil janna in aka ce jinan jam'i ne na janna maza Allah yake cewa lalle wato aljannoni ne da dama a cikin aljanna ba ɗaya ba ce nan maza Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ya kambama mata aljannar ya nuna mata al'amari ne fa mai girma sai ya ce wa inna ibnaki lalle danki harisa maza Allah ya ce asabal firdaus al'ala a aljannar ma ya dace da alfirdaus al'ala alfirdaus al'ala ita ce kokuwa a cikin aljanna gaba daya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar mu manta hadisi ya gabata yake cewa in za ku roki aljanna ku roki Allah aljanna ta firdaus sai yace fa innaha a'adal janna wa awsadul janna ita ce zababbar aljanna kuma ita ce kololuwa manzo Allah sai yake cewa wa fawqahu arshur rahman wato al'arshin ubangiji saman aljanna ta firdaus take yace kuma wa minhu tanfajiru anharul janna dukkan ƙoramin aljanna gaba ɗaya daga jannatul firdausi suke bubbugowa nan ita ce cibiyar shi ne ce wa inna binaki asabar firdaus al'ala lalle wato danki wato ya dace ma wato aljanna wadda take mafi ɗaukaka in aka ce alfirdaus kenan gona wadda ke ta tarar da dukkan wani dangi na itace wanda babu wanda babu ita ita wa babu wato babu ƴaƴan itacen da babu a cikin ta manzo Allah yace ya dace da irin wannan aljanna to dan haka wannan hadisi wato yana nuna mana duk wanda kenan ya fita fagen daga idan Allah ya masa rasuwa ko da kafin a fara karawa ne ma'ana kibiya kawai ta zo ta da kun masa to wannan ya samu shahada kuma matsayin da shahidi yake samu ubangiji subhanahu wata'ala zai kai shi kaga wannan kafin a fara yaƙi wani kuma hallo ba a san ba wane ne ya kashe shi kawai kibiya haka ta zo ta kafin masa maza Allah ya ba da labarin cewa tuntun yana aljanna kenan duk matsayin da shahidai suke samu Allah ya kai shi domin shi ma shahidi ne kenan da aka karnu zaci cewa kawai sai an fara fafatawa kuma abokan gaba ne suka kashe mutum za a ce ya mutu shahidi in dai mutum ya fita fagen daga ko kafin a isa Allah ya kaddara mutuwarsa ko da wata rashin lafiya ce to wannan a matsayin shahidi yake a kan hanyar zuwansa ko kan hanyar dawowa babu man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن عمرو وابن مرة عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato game da wato na wato mutumin da ya yaƙi abokan gaba domin kalimar Allah ta zamanto ita ce maɗaukakiya babu man qatala li takuna kalimatullahi hiyal uliya baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fadula ta wanda ya yaƙi abokan gaba domin kalimar Allah ta zamanto ita ce madaukakiya me ake nihi da kalimar Allah a nan shine wato adda'awa ilal islam kira zuwa ga addini ya zamanto kenan musulunci ya ɗaukaka ya bunƙasa ya kere kowane addini shine anan malam ya zo da hadisin abdullahi ibn qais al-ash'ari shine abu musa allah ya kara masa yadda yake cewa ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wato wani mutum ya zo gun manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kwa shine suke kiran shi da lahik wato ibn gamra wato shine ya zo gun manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai yake ce masa arrajulu yuqatilu lil magnam ya manzon Allah yace ba ni labari kenan mutum ne arrajulu wannan mutum ne wanda yuqatilu lil magnam yake yakar abokan gaba saboda ganima kawai shi ya fita fagen daga domin a yaki a samu ganima wanda wannan ita ce kawai niyyar shi ta farko wadda ta fitar da shi fagen daga ar-rajulu yuqatilu lil magnam mutumin da ke yaki domin samun ganima sai ya ce war rajulu yuqatilu lil zikr da mutumin da yake yaki domin wato ambatansa ya ɗaukaka tsakanin jama'a a ringa ba da labarinsa wani ai mayaƙi ne wani ai jarumi ne wani gurzo ne shi iya kawai abin da yake so a jama'a su ringa fada sai ya ce wa rajulu yuqatilu li yura makanuhu wato da mutumin da yake yakar abokan gaba li yura makanuhu wato dan a ga matsayinsa an gane ko a ga matsayinsa cewa shi ma mutum ne jarumi gashi ya fito fagen daga sai ya ce faman fi sabilillahi ya ce ya manzan Allah wai a cikin mutanen nan uku wane ne ke yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah wanda ya zo a riwayu daban-daban tambayar ya tambaya cewa arrajulu yuqatilu hamiyatan da wanda ke yaƙi wato dan jiji da kai ma'ana hamiya anan domin kawai kabilanci ne ya kare danginsa da abin da ya kama da haka sannan kuma da ya ce warrajulu yuqatilu ghadaban da wanda kuma yake yaki saboda kawai nuna fushi da isa sai da ya zana kenan kusan biyar wanda anan mun samu uku kenan arrajulu yuqatilu lil magnam farko kenan wanda ke yaki domin neman ganima na biyu arrajulu yuqatilu lil zikr wanda ke yaki domin ambatansa ya ɗaukaka tsakanin jama'a a ringa ba da labarinsa na uku kenan ar-rajulu yuqatilu li yura makanuhu mutumin da yake yaki domin ya nuna matsayinsa cewa shi gwarzo ne kamar yadda yake ya zo a cikin wata riwaya yuqatilu shaja'atan kenan ya nuna shi jarumi ne kenan na hudu wanda yake allazi yuqatilu hamiyatan wanda ke yaki kawai shi domin kare kabilarsa shi kawai abin da yake fama kabilarsa sannan na biyar kin shine kenan ar-rajulu yuqatilu gababan wanda zai ringa yaki saboda fushi kawai wai an zo an taba su to shine anan sai aka tambaye shi aka ce fa man fi sabilillah wane ne a cikin su ke yaki domin ɗaukaka addinin Allah qala sai manzon Allah ya bada amsa wato a dunkule kuma a kalimomi waɗanda suke takaitattu yace man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya duk wanda ya yaki ya yaki abokan gaba saboda kalimar Allah ta zamanto ita ce madaukakiya fa huwa fi sabilillah manzon Allah yace shine yake yaki saboda Allah to anan wannan yana nuna mana wato tsantsar fasaha da Allah ya ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama a kalima takaitacciya ya ba da amsa game da dukkan waɗannan tambayoyi guda biyar wanda maimakon ya ce wato ar-rajulul ladhi yuqatilu lil magnam laysa fi sabilillahi sannan ya zo shi ma wannan ba saboda Allah bane wannan shi ma ba saboda Allah bane kaga ai zance yayi tsawo kuma zano waɗanda saboda Allah kuma na da yawa kenan da haka anan sai ya ce kawai man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya duk wanda ya yaki abokan gaba saboda kalimar Allah ta zamanto ita ce madaukakiya manzo Allah ya ce fa huwa fi sabilillahi wannan shine ke yaki saboda Allah kenan shine zai samu ladan jihadi da haka wannan hadisi yana fa'idantar da mu abu na farko ladabi daga cikin ladabba na jihadi mutun ya tace niyyar mutum ya cika zuciyarsa da cewa wannan yaƙi da zai fita ya fita ne kawai saboda Allah domin neman sakamakon lada abun Allah subhanahu wa ta'ala don musulunci ya zama ya ɗaukaka shi ne babban abin da ake bukata kuma wannan hadisi yana nuna mana zargi ne kan wato mutum ya kasance yana abu kawai saboda al'amari wanda yake na duniya kaga gaba ɗayansu a nan abun Allah subhanahu wa ta'ala ba su da ladan jihadi saboda me yasa niyya bata yi kyau ba duk wanda ya fita da a waɗannan niyoyi da aka ambata da wanda ya fita domin ganima da wanda ya fita domin nuna matsayinsa da wanda ya fita kawai don dai mutane su ringa ba da labari da wanda ya fita saboda kabilanci da wanda ya fita don nuna fushin cewa an taba shi gaba ɗayansu waɗannan ba su da ladan jihadi wanda ya fita kawai da niyyar kalimar Allah ta zamanto maɗaukakiya wannan shine yake da sakamakon lada wato abun Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan hadisi yana fa'idantar da mu na in an faɗa maka abu ka nemi cewa micece illa micece hikima an gane ku saboda shi a nan hikima ce yake nema akan yaƙi da mutane suke fita menene hikima micece illa kenan waɗannan duka illa kenan ya zamanto kawai kalimar Allah ta zamanto ita ce madaukakiya kenan ita ce jumla ta aliliya duk wanda ya yaki domin kalmar Allah ta zamanto madaukakiya to shine yake yaki saboda Allah babu man ghubarrat qadamahu fi sabilillah wa qaulillahi azza wa jalla ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن, يتكل أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمسة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يجيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين قال حدثنا إسحاق وابن منصور قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة أنه قال حدثني يزيد بن أبي مريم قال أخبرنا عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج أنه قال أخبرني أبو عبس هو عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مغبرتا قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bagula ta mutumin da dugadigansa wato suka yi kura akan tafarki na ɗaukaka addinin Allah mutumin da wato dugadigansa suka yi kura akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah menene fadalarsa menene sakamakon shi abun Allah subhanahu wa ta'ala shine malam sai ya ce da bayani game da fadar ubangiji mai girma da ɗaukaka da ke cikin suratul tauba ma kana li ahlil madinati ubangiji ta'ala ya ce ai bai dace ba wato ga 'yan madina wa man haulahum min al'arabi da wanda ke gefensu wato na ƙauyawa su ne juhaina da muzaina da aslam da ashja wato da banu gifar su ne manyan ƙabilu waɗanda suke gehin madina akwai banu juhaina akwai banu muzaina akwai banu aslam da banu ashja da kuma banu gifar su ne ya ce wa man haulahum min al-a'rabi da waɗanda suke gefen madina wanda suke gefen mutanen madina wato na ƙauyawa ubangiji ta'ala ya ce bai dace ba domin aka ce a arab jam'i ne na arabi in aka ce a arabi shine sakinul badiya mazaunin kauye mazaunin kauye ko shine kenan ake cewa ba kauye nisba ce shine yace wa man haulahum da wanda ke gefen su min al arabi wato na kauyawa an ya takhallafu an rasulillahi ubangiji ta'ala ya ce ai bai dace ba su zauna gabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya fita bayan daga bai dace ba a ce su su zauna shi ya fita fagen daga kenan in ya fita su ma su fita in yana gida kuma su ma su zauna bai dace ba a ce shi ya fita a ce su suna zaune nan rarauka ce ubangiji ta'ala yake musu su mutanen madina da waɗanda suke gefen ta yace ma kana li ahlil madinati ai bai dace ba ga mutanen madina wa man haulahum da waɗanda suke gefen su min al-a'rabi wato na ƙauyawa an ya takhallafu an rasulillahi wato su yi jinkirin fita gabarin maza Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ya fita su sun zauna wala yargabu bi anfusihim an nafsihi ubangiji ta'ala ya ce haka bai dace ba su yi kwadai game da kawunan su gabarin rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su su zaɓi hutu da jin daɗi da ƙin duk wata wahala ta shafe su alhali manzon Allah ya fita fagen daga sai ya ce zalika ubangiji ta'ala ya ce wannan al'amari ya ce bi annahum domin su la yusibuhum zama'un wato wata kishirwa ba za ta same su ba a bulaguran da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana nihin kishirwa a zaman gida a'a fitar da suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace bi annahum la yusibuhum zama'un domin wata kishirwa ba za ta same su ba a bulaguransu wala nasabun ko wata gajiya wala makamasatun ko wata yunwa fi sabilillahi akan tafarki na ɗaukaka addinin Allah sannan ya ce wala ya ɗaƙuna mauɗi an ya gizul kuffara ubangiji ta'ala ya ce ba za su taka wani wurin da ake takawa wanda in har sun taka ya gizur kuffara zai bakanta ma kafirai zuciya wala yanaluna min aduwin laila wato ba za su samu wani samu game da makiya shine kisa ko riba cewa ko ganima ko karaya illa kutiba lahum bihi amalun salih face sai an rubuta musu aiki nagari a sababin wannan abu da ya same su me ake nihi da aiki na gari wato shine cewa wuta ba za ta shahe su ba a ranar kiyama duk wanda Allah ya haramta ma wuta cin namansa to makomar shi ita ce aljanna sai ce inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin domin ubangiji ta'ala baya tozartar da ladan masu kyautatawa tsakaninsu da shi haka bayan ayar sai yake cewa wala yunfiquna nafaqatan sagiratan wala kabiratan ba za su ciyar wata ciyarwa kadan ko da yawa wala yaqbauna wadiyan ba za su sare wani jeji da tafiya illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malu sai an rubuta cewa ubangiji ta'ala zai sakauta musu mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa wannan aya tana nuna duk wani tafarki wanda yake na ɗaukaka addinin Allah duk abin da ya fi samu bawa a cikin wannan yanayi to a cikin lada yake don haka ita wannan aya lafazi ne wanda yake gamamme amma farkon abin da zai shiga shine jihadi in dai hanya ce ta ɗaukaka addinin Allah duk wani al'amari wanda yake na musulunci in dai mutum ya fita to duk abin da aka ambata a cikin wannan ayar ya same shi zai samu sakamakon lada akan haka farko ya ce zalika bi annahum la yusibuhum zama'un domin su san da cewa wata kishirwa ba za ta same su ba wala nasabun ko wata gajiya wala makhmasatun ko wata yunwa fi sabilillahi akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah duk wanda ya fita sawa'an makaranta ko wa'azi ko menene in dai hanya ce ta ɗaukaka addinin Allah da kishirwar da zai ji da gajiyar da za ta same shi da yunwar da za ta same shi da duk inda zai taka inda zai bakanta ma abokan gabarai to ubangiji ta'ala sai ya rubuta masa nagartaccen aiki akan haka shine yace wala yanaluna min aduwin naila ba za su samu wani samu game da makiya me ake ni da samu shine ganima ko kuma wato shine kisa ko kuma riba cewa kenan duk abin da suka ma makiya to anan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin to shine malam sai ya zo da hadisin Abu Abs shine Abdurrahman ibn Jabr Allah ya kara masa yadda yake faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace magbarrata qadama abdin fi sabilillah manzon Allah yace duga digan bawa ba za su taɓa yin ƙura a yaƙi a hanya ta ɗaukaka addinin Allah fa ta masa hunnaru kuma a ce wuta a ranar kiyama ta shafe shi kenan matukar akwai ƙura a jikin shi to wuta ku ba za ta shafe shi ba a ranar kiyama shi ne ya ce magbarrata ƙadama abdin tugadigan bawa wato ba za su yi ƙura ba fi sabilillahi a hanya ta ɗaukaka addinin Allah fatamassahu naru wato wuta ta shafe shi a ranar kiyama anan an ambaci diddige domin diddige shine farkon abin da yake yin kura a jikin dan adam an gane ko dan haka kuma anan bai takaita ba kenan akan shi duk inda kura za ta samu bawa in dai akan hanya ce ta ɗaukaka addinin Allah to Allah ya haramta ma wuta cin naman shi a ranar kiyama kuma wannan karmu manta kenan kamar yadda bayani ya gabata duk wata hanya ta ɗaukaka addinin Allah don haka malamai su da yawa sukan zo da wannan hadisi a nu akan nuna fadula ta ilimi mutumin da ya fita domin neman ilimi shine yace magbarrata qadama abdi wato dugadigan bawa ba za su taba yin kura fi sabilillahi a tafarki na ɗaukaka addinin Allah farko kenan jihadi sai ya ce fata masahun naru kuma a ce wuta ta shafe shi a ranar kiyama bayan da za a yi wuta ta shafe shi don haka wannan hadisi malam ya zo da shi shi ma yana ɗaya daga cikin dalilan da ke nuna wato fagala wato ta jihadi har ma a wata riwaya ta abu darda mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yake cewa manik barratka da ma fi sabilillahi duk wanda dugadigansa suka yi kura a kan tafarki na ɗaukaka addinin Allah ba adallahu minhun nara alfa masirati alfi ali lirrakibin mustajin Allah zai nisanta wuta gabarinsa wato tafiyar shekara dubu tafiyar mahayi wanda yake mai sauri mahayin doki wanda yake magushi sai ya yi tafiyar shekara dubu wannan shine gwalgwadon tazarar da Allah zai nisanta tsakanin bawa da wutar jahannama a ranar kiyama duk wanda duba da shi suka yi kura akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد هو لحظة عن إكرمة هو مولى ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له ولعلي بن عبد الله ائت يا أبا سعيد فاسمعا من حديثه فأتيا وهو وأخوه في حائد لهما يسقيان فلما رآنا جاء فهتبا وجلس فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة اللبنة وكان عمار رضي الله عنه ينقل لبنتين لبنتين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئة الباقية عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na shafi ƙura gabarin kai akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah don karkace a wannan ƙura tana da fadala ai bana karkace ta bana wanke ba to wanke ta ake saboda shi musulunci akan tsafta aka gina shi to shine anan kenan malam yayi babi wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kakkaɓe ma kai irin wannan kura-kura da bawa ya same ta a hanya ta ɗaukaka addinin Allah shine malam ya zo da hadisin ikrima ikrima yake cewa lalle abdullahi dan abbas malaminsa ya faɗa masa shi da aliyu ibnu abdullah ya ce da su itiya aba sa'id ku je gun abu sa'id al-khudri fasma amin hadisihi ku ji game da hadisinsa ma'ana ku nemi cewa ya faɗa muku wani hadisi da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ataya sai suka tafi kamar yanda ya musu umarni wa huwa wa akuhu fi haidin lahuma shi abu sa'id da wani dan uwansa wato suna cikin wata gonar yaskiyanihi wato suna shayarwa wanda daman su mutanen madina sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama galibin su manoma ne gonakai gare su suna can gonarsu suna ban ruwa falamma ra'ana lokacin da abu sa'id wato ya hango mu ja'a wato sai ya zo gunmu an gane ko kenan babari bai har sai da suka iske shi da ma ya hango su sai ya zo wanda ladabi ne daga cikin ladabba wato na bakunci in kai bako ka taryo shi lokacin da ya taryo su fahata ba wato sai zama zaman da ake kiran shi alhitiba ko kuma alhabwa kenan shine mutum zai zauna akan mazauninsa sannan ya kafa kawahuwan shi kenan kamar irin yadda zaman da wancan dan uwa yake kenan shine ake kiran shi al-ihtiba na mutum ya zauna ya kafa kawahuwan shi kenan sai ya sanya hannuwan shi haka a jikin kwabirin shi shine yace fa haka ba sai yayi zaman da ake kiran shi al-ihtiba shine yace wa jalasa fa qala sai yake cewa kunna nan qudu labina al-masjidi labinatan labina mun kasance lokacin da za a gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mukan ɗauko burgi mukan ɗauko burgina kenan burgi burgi kowa burgi ɗaya yake ɗaukowa kowa ɗaya yake ɗaukowa wa kana ammar ammar ibn yasir Allah ya kara masa yadda yanqulu labinatayn labinatayn shi ko burgi bibi yake ɗaukowa kowa yana ɗauko ɗaya ɗaya amma shi biyu yake ɗaukowa famar rabihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya wuce da shi wa masa ha'ar ra'asihil gubar manzan Allah sai ya shafe masa kura a kansa mahallu shahid kenan fa masaha wa masaha an ra'asihil gubar manzan Allah sai ya shafe masa wannan kura da take kansa wa qala sai ya ce wai ha ammar ya ce kai can ammar taqtuluhu alfi'atul baqiya manzo Allah ya ce wata jama'a azzalima wato ita ce za ta kashe shi ammaru yad'uhum ila Allah ammar yana kiransu zuwa ga Allah cewa su dawo abinda suke ba daidai bane wa yad'unahu ila an-nar su ba suna kiran shi zuwa wuta a shahida anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shafe masa wannan kura wannan kura ko ya same ta ne a tafarki wanda yake na ɗaukaka addinin Allah don haka wancan hadisi da ya ce manigbarrat kadama fi sabilillahi ko kuma magbarrata kadama abdi fi sabilillahi fatamassahu nar kenan fi sabilillahi lafazi ne kamar me duk wata hanya ta ɗaukaka addinin Allah don haka kenan anan malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana shafe kurar ba illa ba ne kuma shafe tan baya hana mutum ya samu sakamakon da ake samu باب الغسل بعد الحر والغبار قال حدثنا محمد هو ابن سلام البيكندي قال أخبرنا عبده هو ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد أصب رأسه فأتاه جبريل عليه السلام وقد أصب رأسه الغبار فقال وضعت السلاح فوالله ما وضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين قال ها هنا وأومع إلى بني قريظة قالت رضي الله عنها فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوانا بابيني وانا كي بياني game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na yin wanka bayan gama yaƙi idan an gama yaƙi to mutum ya yi wanka ya tsautace jikinsa ma'ana ya fitar da duk wani datti da duk wata ƙura wal gubar wato da kakkaɓe duk wata ƙura kenan bayan an gama jihadi shine ana malam ya zo da hadisin aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a yawmal khandaq yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo a ranar yakin khandaq an gane ko bayan an gama yakin khandaq wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo shi kuma yakin khandaq wato ya kasance ne bayan ken a shekara ta takwas aka yi shi wa wada as-silaha wato manzon Allah ya aji makaminsa na yaki waqtasala manzon Allah ya yi wanka kamar yadda Aisha ta faɗa kenan bayan ya dawo daga yakin Khandaq ya aje makami ya yi wanka fa atahu jibril jibrilu alaihi salam sai ya zo masa wa kada asaba ra'asahul gubar wato kura wato ta masa rawani menene ta masa rawani ma'ana kura ta yi turnuku saman kanshi shine yace wa kada asaba ra'asahul gubar ma'ana kura ta masa rawani ma'ana ta yi kenan turnuku a kansa faƙala sai jibrilu ya faɗa ya ce wa ba'atar sila ya ce ya manzan Allah kai ka ajiye makaminka sai ya ce fa wallahi ma wa ba'atu jibril ya ce rantsuwa nake da ubangiji na ya ce wallahi ni dai ban ajiye ba in kai ka ajiye sai ya ce sai manzan Allah ya ce masa fa aina to tunda baka ajiye ba kuma ina za mu kala sai ya ce masa hahuna ya ce nan za mu tafi wa'au ma'a ila bani quraiza sai ya masa nuni zuwa garu na banu kuraiza banu kuraiza yahudawa ne wanda suka yi yarjejeniya na zaman lafiya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a nan madina suna da garu me ake cewa garu shine katon gini da ake yi katanga wadda ake kewaye gari to suna da sansaninsu wannan hisin kin banu kuraiza to anan shine sai jibril ya masa nuni ya ce ai canza mu me yasa saboda su banu quraiza su ne suka warware alkawalin da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa kar su yaƙe shi kar ya yaƙe su su suka ba da haɗin kai aka zo aka zagaye madina sababin yakin khandar to an gama yakin khandar to sun warware alkawali me ya kamata a yi da su to shine anan jibril ya ce masa ya ce masa ya ce masa da manzon Allah ya tambaya ya ce fa aina to ina za mu tafi kada sai ya ce masa hahuna wa au ma'a ila bani quraiza ya ce masa nan za mu sai masa nuni zuwa wato yahudawan banu quraiza qalat aisha take cewa fa kharaja ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya fita shine anan manzon Allah ya ce ma sahabban sai ya ce kar wanda wato ya sallaci sallar karko karku bari la'asar ta muku face sai kuna ban muku raiza a lokacin nan wanda wasu daga cikin sahabbansa suka yi sallah akan hanya kafin a isa wasu ku sai da aka isa can sannan suka yi manzo Allah ya ce karku sallaci sallar la'asar face sai a cikin garu na banu kuraiza to wasu sai suka fahimci cewa abinda manzo Allah yake nihi ayi gaugawa a fita kar ayi jinkiri wasu kwa sai suka fahimci cewa kawai kar a yi sallar sai an je can su ne kenan shi yakin banu kuraiza kai tsaye ne ya kasance kenan bayan wato gama yakin khandaq a shahid dai anan aisha ta ce ya aje makaminsa ya yi wanka kenan wannan yana nuna cewa in an gama kenan mutum ya tsabtace jikinsa ya gusar da dukkan wani datti gusar da wannan datti kenan baya hana ya samu wancan sakamako da Allah ya tanada masa shine na haramta ma wutar jahannama cin namansa nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله